الله الرحمن الرحيم فيقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب وغافئ القلم الطيب من أتشم فسري نسب إند هدو نسب إند بيع وند كيبتو أكن أدعو إيد قلدو تتاوي دوجي وأن دعك سامو صدق النبي صلى الله عليه وسلم وند والمسلمي بايدا mafaka ba zai ce ya wadata daga barinsu ba mun karanta a karatun baya hadisin da ake ce masa hadisu ikhtisamil mala'il a'la a inda muka karanta masa muka karanta shi a asalin yadda malamai suka ruwaito shi a manyan littafansu da kuma ikhtilafur riwayat da aka samu wato sassabawar riwayoyi da wasu ƙare-ƙare da aka samu a riwaya al-imam ibn qayyim rahmatullahi alayhi anan kamar yadda muka ambata ya ambatan mana shine bangaren da yake da alaƙa da littafinsa hadisu ikhtisamil mala'il a'la hadisi ne kamar yadda aka faɗi ya kunshi abubuwa guda uku akwai qismud darajat akwai qismul kaffarat sannan akwai qismud da'awat tartibin qismu al kaffarat shine farko sannan sai qismud darajat sannan sai qismud da'awat to al-imam al-qayyim anan ya kama ne qismud da'awat ne bangaren addu'a domin littafin alwabilu sayyib yana bayani ne akan addu'o'i kuma babun da muke ciki dunkulallen addu'o'i ne da aka samo su daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda manzon Allah sama yake yin su yau da gobe har Allah madaukakin sarki ya karbaran sa mala yace wa fi sahihihi aidan ya zo a cikin sahihu al-hakim kamar yadda yake ce masa wato al-mustadrak ala sahihai al-imam al-qayyim yana cewa sahih saboda abin da al-Imam al-Hakim an-Naisaburi ya ce ma littafin sa ke al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim sun rubuta littafan su guda biyu suka sa makarin su sharadi cewa da hadisin da za su kawo ce ingantacce ne wa awwalul jami'i bi iqtisari ala as-sahih faqat al-Bukhari ومسلم من بعده والأول على الصحيح في على الصواب في الصحيح أفضل وانتقدوا عليه ما يسيرا فكم نرى نحوهما نسيرا وليس في الكتب أصح منه ما بعد القرآن ولهذا قدم صحيح البخاري ده مسلم بعد التفن ده سوك قيس درجة مسلمش ده إنجنش bayan littafin Allah madaukakin sarki su ne suke bi to al-Imam al-Hakim an-Naisaburi rahmatullahi alai da ya zo bayan su sai ya ce akwai hadisai waɗanda ya samo sun yi daidai da hadisan da suke cikin bukhari da muslim shikenan sai ya kawo su amma malamai suka ce bai cika sharid nan domin a cikin a cikin almusadar ko Allah sai haina hadisi mawdu'i akwai to shi shi yasa wasu malamai suke da dan ja a ce masa sahihi kai tsaye sun fi son a kira shi da yadda shi al-imam al-hakim ya kira littafin sa wato al-mustadrak ala sahihai abin da ake ce mai istidraki shine mutum ya wani abu sai wani abu ya kubuce masa sai ka zo sai ka riskan masa da abin da ya kubuce masa din ka ce ai ga abin da bai saman ba kai ka samu shine istidraki ko to shine yasa ma littafin suna al-muslim amma imam al-qayyim rahmatullahi alai yana cin malaman da suke yawan kiran al-mustadrak ala sahihaini da cewa ne sahih mun gane to shi ne ya ce min hadisi mu'az daga hadisin sayyidina mu'az ibn jabal radiyallahu anhu kamar yadda muka faɗa cewa ibn abbas ma ya ruwaito sannan a ruwaito daga abdurrahman ibn aish al-hadrami amma shi malamai sun yi saɓani a kan sahabbantakarsa ƙauli rajihi ba sahabi ba ne قال أبطأ عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر في منزل الله صلى الله عليه وسلم وترانا ya yi mana jinkiri bai fito sallar asubahi ba wannan na nuna mana ashe manzo Allah sallama kana yusalli al-fajr bukratan manzo sama ya kasance da sauri da duku duku yake yin sallar asubahi shine a hadisi muttafaqun alaihi fa amma al-fajr fa kana an-nabi sallama yusalliha bi ghalas ko manzo Allah sama ya kasance yana sallatar ta da duhu shine ghalas sannan a wata riwaya aka ce kanan nabi sama yusalli al-fajra fa yashhadu ma'ahu nisa'un min al-mu'minati متلفعات بمغوطهن ما يعرفهن أحد من الغلس mata na zuwa su halarci sallah asubahi sun lulluɓa jikinsu saboda duhu ba ma wanda yake gane su amma sai aka ce me wa kana yanfatilu min salati al-ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu manzo sama ya kasance yakan sallaci sallar asubahi gama sallar asubahi a lokacin mutum zai iya gane abokin shi wanda ya zauna kusa da shi to me fassarar sa sai aka ce wa kana yaqra'u bis 60 ila al-mi'ah manzon Allah sama yakan tsawaita sallar asubahi yakan fara bi ghalasi amma wa yanfatilu hina ya'rifu ar-rajulu jalisa da duhu yake farawa amma bai gamawa sai gari ya fara haske saboda me ya qara'u bi 60 ila al-mi'a annan sama yakan karanta ayoyi 100 daga 60 zuwa 100 kamar kace yana karanta suratu maryam duka yi suratu maryam ko suratul kafi ko suratul taha waɗannan dai surorin da ake ce musu as-suwarul mai'una suri an kwarɗari to shine nan so da kamar zalla sama ya mana jinkiri bai fito ba hatta kadat an tudrika na shamsu haske da rana ta kusan riskan rana ta kusan fitowa gari haske sosai ثم خرج فصلى بنا فخفف sai manzo Allah sama ya fito ya mana sallah fa khaffafa shi ya jinkirta sallah wannan na nuna idan an shiga wani yanayi musamman a ce lokacin sallah ya kure ba a yi da wuri ba to liman ya sauƙaƙa karatu kan liman ya rike mutane kan liman ya rike mutane domin sun jira sun jira to yanzu kuma idan ya rike su sai ya zama ya ƙosar da su ya sa su sun ƙosa a game da ibadar Allah maɗaukakin sarki sun ma'akbala alaina daga nan sai man sama ya wai gobe wajihi da fuskarsa a gare mu faƙala ce ce alama kanikum ukhbirukum ma bata'ani ankum yau kowa ya zauna a wajensa zan ba ku labarin abin da ya sa ni ne jinkiri ban fito da wuri ba yau inni sallaitu fi lailati hadhihi ma sha Allah a daren nan nawa da ya wuce nayi sallah abinda Allah ya kaddara min na qiyamul layl manzo sallama qiyamul layl a wajensa kauli rajihi wajibi ne a haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne tashi qiyamul layl amma kauli rajihi a haƙƙin bayi waɗanda ba manzo Allah sama ba to qiyamul layl mustahabbi ne khilafan li abi hanifa rahmatullahi al-imam abu a wajensa wutiri wajibi ne kiyamun laili wajibi duk wanda bai kiyamun laili a wajen al-imam abu hanifa asi ne mai sabon Allah ne Allah zai kama shi da alhaki amma jumhurin malamai sun tafi akan cewa mustahabi mun gane to nayi ne kiyamun laili shikenan summa malakatni aini sai ido na ya rike ni sai ido na ya rike na kasa tashi fanimtu shi ne bacci shi ne bacci kaga da manzo wannan yana ƙara tabbatar da dama mutum ya ce ta namu aini amma wala ya namu kalbi idanuwan manzo sama suna bacci amma zuciyarsa ba ta bacci fara'aitu rabbi tabaraka wa ta'ala sai na ga ubangiji na wanda albarka da ɗaukaka suka tabbata a gare shi manzo Allah su salama a aƙida ahlus sunna wal jama'a bai ga Allah ba gani iyana ce nurun anna arahu haske ne ya za in gan shi so da kamar zan sama bai ga Allah ba nana shi ta faɗi abu uku ta ce duk wanda ya ce muku ya faɗi ɗaya daga cikin waɗannan uku faƙad a azama alallahi firyata to ya share ƙarya babba ga Allah daga cikin ukun nan duk wanda ya ce annan nabi su sama ra'a rabbahu duk wanda ya ce muku annan sama ya ga Allah to ya ƙarya masruq ya tambaye ta ce a to gashi ya za ina na ce kacce ce na ja da ke mama amma ya zaki da faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce walaƙad ra'ahu bil ufuqil mubin da kuma faɗinsa na kadara amin ayati rabbihil kubra sai ta ce ni na fara tambaya a duniya ni na fara tambayar manzon sama game da wannan ayoyin manzon sama ya ce min mala'ika jibrilu na gani shine mai wala kadara ayahu ay wala kadara a jibrila fil ufuqil mubin yace lahu sittu mi'ati janah mala'ika jibrilu yana da fuka-fukai guda ɗari shida shi na gan shi so daga ba Allah na gani ba so daga wannan mas'alar manzalla sama ya ga Allah kauli rajihi har ma wasu malamai suna cewa ba wani hadisi sahihi kwara ɗaya sarihi kuma da ya zo ya faɗa a cikin sahabbai cewa wani ya ce manzon sama ya ga Allah da idansa so daga kaga aqida ahli sunnati wal jama'a ita ce ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba ido da ido to ya ga annabi amma ya gan shi a cikin bacci ya gan shi a cikin bacci hadisai sun tabbata sannan sahabbai sun ba da fatawa tabi'ai da yawa sun ba da fatawar haka wanda suka zo bayan su ma sun tabbatar da cewa annabi sama ya ga Allah madaukakin sarki amma a cikin mafarki fa'aitu rabbi fi ahsani surati na ga ubangiji na a cikin sura mafi kyau to manzon sama ya ga Allah madaukakin sarki to sai mas'alar gaba ita ce shin wannan khususiyar annabi sama ce ita shi kadai ko ko ya shafi al'ummarsa wani ba manzo Allah sama ba yana iya ganin wannan wannan mas'ala ce da aka yi sabani a kanta a tsakanin ahlus sunna wasu suna ganin cewa wannan khususiyar manzo Allah sama ce shi kadai bayan manzon sama kuma ba wanda za a ce ya kwanta bacci ya ce ya ga Allah wasu kuma suka ce a'a babu dalilin da ya tabbatar da cewa khususiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce sannan a cikin sahabbai da tabi'ai an samu tarihi da ya tabbatar da cewa sun yi mafarki kuma sun ga Allah madaukakin sarki a cikin bacci to akwai wannan mas'ala to shine shine kausin nan fa alhamani an qultu daga nan sai Allah ya kun samu ni fahimta bayan ya mun tambayoyi guda uku يا محمد أتعلم فيما يختسم الملأ الأعلى يا كي محمد ka san ko mutanen su a halittun sama madaukaka ka san akan me suke tattaunawa manzo su me yace bai sani ba yace har sai da Allah madaukakin sarki ya dora tafukansa a kafada ta har sai da naji sanyin yatsunsa to daga nan sai na fara magana ce ce a tadri fi mai yaktasimul mala'ul a'ala shine sai na ce yaktasimuna fil kaffarat qala wa mal kaffarat shine ya faɗi al kaffarat bayan al kaffarat sannan me ad darajat tadri mad darajat ya faɗi ad darajat to daga nan kuma sai Allah ya kunsa masa wannan addu'a ita ce ga ta nan Allahumma inni as'aluka at-tayyibat ya Allah madaukakin sarki ina roƙonka ka azurta ni da duk wani abu mai tsarki duk abu mai kyau in an ce at-tayyib shine abin da ya kasance mai tsarki kuma abin da Allah madaukakin sarki yake so kuma ya yarda da shi shine ake ce masa at-tayyib inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa fi lil khairati sannan ya Allah madaukakin sarki ina roƙonka ka azurta ni da aikata kyawawan ayyuka ayyukan alkhairi wa tarkal munkarati sannan ya Allah madaukakin sarki ka azurta ni da nisantar ababen da ba su da kyau wa hubbal mataki sannan ya Allah ka azurta ni da san talakawa waɗanda ba su da shi waɗannan ababen da aka lissafa guda hudu الطيبات فعل الخيرات ترك المنكرات حب المساكين دكنن su furu'u ne rassa ne za a faɗi asalin za a faɗi na asalin shine mai a can gaba wa as'aluka hubbaka hubbullahi huwal asl san Allah shike haifar da fi'lul shike haifar da me fi'lul khairat shike haifar da tarkul munkarat shike haifar da hubbul mataki so daga nan sai aka fara faɗin rassa a gaba kuma za a faɗa mana tusha tushen shi ne abin nan domin san Allah shi ke haifar da mutum ya aikata abu ya aikata abu mai kyau sannan kuma ya nisanci abin da ba shi da kyau a hubbul masakin yana ɗaya daga cikin firul khairat to me yasa aka ware shi li ahmiyatihi zikrul khas ba'da al'amil al-inat bi amri al-khas lalle a cikin firul khairat akwai me babban aiki hubbul masaki الإمام ابن رجب الحنبلي أشم اختيار الأولى يكي تشيوة san talakawa yana da fa'idoji daga ciki alama ce ta ikhlasi ka zama kana son waɗanda ba su da shi alama ce ta ikhlasi domin me ba a tsammanin a'ida daga gare shi ba a tsammanin fa'ida ba a tsammanin a'ida in kan musu ba ka tsammanin su maka wani abu ko me za su ma ba su da abin da za su maka in ka musu ka'idan Allah so daga hubbul masakin yurisul ikhlas san miskinai yana haifar da ikhlasi sannan na biyu yana haifar mu mutum da tawazu tawazu shi yasa daga cikin magabata akwai waɗanda sai su ci kwalliya su sa kaya masu tsada sai su zo su zauna cikin talakawa su sa kaya masu kyau sai su zo su saje cikin talakawa ina ciki sannan kuma su ne ai atba'ur rusul su ne mabiya manzanni duk wani manzo to talakawa suke fara bin sa ma narat ما نراك إلا, إلا الذين هم أغاثلنا بادي الرعي كو wannan da muke ganin ka allazina taba'uka taba'aka illa allazina hum aghaziluna badiyar ra'ayi so yan kauye talakawa wanda ba su da shi su ne suke bin ka ka kore su ka kore su sai mai imani da kai duk wani annabi sai da mutanen su suka faɗa masa haka shi yasa al-Imam Abu Sufyan ibn Sa'id ibn Thawri ya rubuta ma ɗaya daga cikin ƴan uwansa ya aika masa a wasiƙa yace alayka bil fuqara'i wal masakin wad dunuwi min ilayhim fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ala rabbahu hubbal masakin yace ina maka wasiya ina horanka kaso talakawa da waɗanda ba su da shi saboda manzon sama ya rika roƙon Allah Allah ya azurta shi da wannan sunan almiskin almiskin daga sakina ne ko daga asufu malamai suka ce almiskin huwa sahibul haja wal hajatu turisu suku turisu sukuna wa tawadu in ba ka da shi in kana da bukata sai idan ka kai kasa ko ba ka bane mutum bai da shi sai ka gan shi ya zama kamar tsumma a ruwa amma walgina yurisu taish walkibriya amma idan mutum ya ga ya samu to sai rigima da kaji ana ihu mutum yana ta rigima so tsari to yana da shi idan ka ga talaka yana shiga rigingimu to mahaukaci ne amma waɗanda suke rigima su ne waɗanda suke da shi balarabe da idan yana da raƙuma waɗanda suka kasance a shara'u masu ciki cikinsu ya kai wata goma shi ya ce maɗan shi ya zo ƙofar gida ya tsaya duk wanda ya gani ya jefa akwai kuɗi amma talaka ya za a yi talaka ya rigime talaka ya kamata ya kasance muta wazi'i shi yasa manzo sama ya lissafa cikin waɗanda ba za su shiga ba talaka mutakabbiri cikin waɗanda ba za su shiga aljanna ba kuma Allah ba zai magana da su ba a'ilun mustaqbir ga talauci sannan ga girman kai babu mamaki a ga mutum innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna idan mutum ya zama wadace zama mutakabbiri jabbiri to ba mamaki dama ana tsammanin ya zama yayi to amma talaka mustakbiri to kaga yafi bala'i to shi yasa wannan so da hubbul masakin addini san waɗanda ba su da shi al masakin kai ka fassara waɗanda zawul hajat wanda suke da bukata waɗanda ba su da shi ka taimake su ka ba su ka fitar da su daga damuwar da suke ciki wa an ta tuba alayya wa taghfira li sannan ya Allah ka karbi tu ka sa ni in tuba kuma ka karbi tuba na sannan ya Allah madaukakin saki ka gafarta mini wa tarhamani ka ji kana wa idza aradta fi khalqika fitnatan ya Allah madaukakin saki idan kai nufin wata fitina wata jarabawa ta bala'i ga al'umma da mutu ga halittarka fanajjini ilayka min ghayra maktubi ya Allah ka tserar da ni daga cikin wannan fitina ka karɓa raina gaira maftu ne ba tare da na shiga cikin fitinan nan ba wace fitina ake nufi nan ita ce alfitnatu fiddi fitinar addini ba fitinar talauci ba fitina ta addini mutum ya ji tsoron in ya ci gaba da rayuwa to imanin shi zai iya raguwa ko imanin shi za a rasa shi gabaki daya to to anan ya halatta ya addu'a ya ce Allah ya karɓaransa domin fitina ta fi kowace girma ita ce fitina addini كل المصائب إن قلت وإن عظمت إلا المصائب في دين الفتى جلل هو fitina ko babba ce ko arama ce mai sauƙi ce in dai ba fitina addini ba ce amma in fitina ce ta addini fitina addini to mutum ya halatta ya addu'a ya ce ya Allah ka karɓi raina to ita ce wannan addu'a irin fitintunin da suke faruwa a yau yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yunsi kafira ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا mutum ya waye gari da imani amma yammaci na ya zama kafiri ya yammaci da imani kafin safiya ya zama kafiri zai ce da addininsa da wani ɗan tamani ɗan kaɗan a bashi duniya fitina ce fitina ta kowa na da damar ya faɗi abin da ya ga dama a cikin masa'i jiddiyya masail ɗin da ake buƙatar a tayar da ahlu badar a tambaye su sai an tara yan badar ga baki ɗaya su za a yi ma wannan fatawar sai kowa ya zama yana ta cewa fitina to irin wannan lokacin in yazo ya halasta kai addu'a ka ce ya Allah ka karɓi raina manzo Allah sai me ce la taqumu sa'atu hatta yamurra rajulu ala qabri fa yaqulu ya laitani sahiba hadha al-qabr wa laysa bihi ad-din illa al-balagh za a kai lokacin da mutum zai ga kabari ya zo wucewa ya ce ya Allah ina ma ni ke da wannan kabarin ina ma ni ne a cikin kabarin nan shi ma fa ba wai addini yake bala'i ne da mai bala'i ya kai bala'i mazan sama kuma ya ce lam yabqa fi duniya illa bala'un wa fitna can a zamanin sai ce ba abin da ya rage a cikin wannan duniyar bayana daga fitina sai bala'i bala'i abin da zai shafi rayuwar mutane fitina kuma abin da zai shafi addininsu ai ta yaƙe yaƙe ai ta kashe kashe ran dan adam ya zama mai arhaba yi da tsada a kashe dan adam ba wani abin da ake ji breaking news a labarai kawai sai dai kaga an ce wane ne da wane ne command police command of kaza jiha kaza confirm killing of 30 kaza people 80 kaza people an saba karanta kowa ma baya jin komai a nuno inda aka an kona nan an kashe can ba wani abin da zuciya ma ta koma ta saba da wannan zuwa ne ne a cikin mu zai ga gawa ya damu dan kai kawo gawa a titi so nawa ka taba ganin ta ka ga gawa sai amma da a ce an ga gawa a gari ai tashin hankali ne sai an daɗe labari ne a rediyo amma yanzu ba labari bane da an gagawa a gari sai a kai labari kuma ba labari bane baya cikin kanin labarai manyan labarai da za a bada ko a sa a jarida Allah shi kyauta لا فتدم اللهم وأسألك حبك وحب من يحبك يا الله إنا غفنك كأزرتان دا سنك دا سن ونديكي سنك وحب عمل يبلغني إلى حبك يا الله كأزرتان أيكن دا زي كين زواج سنك نقول شيني شيني بيت القصيد شيني الأصل كينا سن الله Allah ya azurta ka da san sa to san nashi shi kuma shine zai fita haifan ma da me filul khairat wa tarkul munkarat wa hubbul masakin in babu san Allah waɗancan ba za su tsayi ba sun aqbala rasulullah sama faƙala daga nan sai manzo sama ya waigo ya sake ce mana ta'allamu hunna ku koye su wadrusu hunna ku tabitas abin da ake ce ma daras shine ka tattace abu shine darasa asalin an ce darasa shine take abu a murje shi ai lukui lukui da shi to shine sai aka ɗauko ana ce mai ilimi darasa da ilma ya yi lukui-lukui da ilimi ke yi lukui-lukui da ilimi fa innahun na haƙƙun waɗannan duk abubuwan da na faɗa muku gaskiya ne alkafarat da bai ambace su ba addarajat da bai ambace su ba sannan sai hadihi da'awa ce sai ka waɗannan addu'o'i masu tasiri a takaice dai wannan shine sharhi ɗan kaɗan da za mu iya yi mun faɗi cewa limam ibn ibn ibn rajab al-hanbali yana da littafi ikhtiyarul aula fi sharh ikhtisami fi sharh hadith ikhtisami al-mala'i al-a'la littafi ne qayyim jiddan jiddan sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ali sahbihi ajma'in